الحمد لله رب العالمين أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ووضع عنا الآثار والأغلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والكبرياء والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذ طفاه واختاره وطبعه على أكرم الأخلاق والخير وطبعه على على الأكرم الأخلاق وخير الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وعال وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون إن المال عصب الحياة وشريان المعيشة وهو في الإسلام وسيلة لقضاء الحاجات وتيسير أمور الحياة وليس غاية من الغايات بحيث يفني المرء حياته في جمعه الإسلام نهى عن اكتسابه بأي سبيل من سبل الحرام ونهى عن إضاعته وعن أكل أموال الناس بالباطل والإنسان مؤتمن عليه ومستخلف فيه قال تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولأن الربا أحد وجوه الكسب الحرام وقد حرم وقد حرمه الإسلام وعده كبيرة من كبائر الذنوب والآثام فقرنه بالشرك والسحر وقتل النفس بغير حق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الذهب وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات واتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سقطه وإقابه احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله تعالى ومقته إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله تعالى عنها في كتابه وحذر رسول الله عنها في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها يقول تبارك وتعالى وأكذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وقوله وأكذهم الربا وقد نهوا عنه أي أن الله قد نهاهم عن الربا وتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل ونفوس وصنوف من الشبهة وأكلوا أموال الناس بالباطل قال تعالى وآتدنا للكافرين منهم عذابا أليما والربا قد نهى الله عنه وتوعد بمحاربته من لم يتب منه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أطافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون عباد الله هناك أسباب أسباب الوقوع في الربا ضعف إيمانه بالله عز وجل إذ إن المؤمن صادق إن إن, الم... إن الإيمان الصادق يملأ قلب صاحبه قناعة بما قسم الله وخوفا من سخط الله قال الله سبحانه ومن يؤمن بالله يهد قلبه وإذا خوى قلب العبد من الإيمان اندفع إلى طرق أبواب الحرام غير آبه بأذيم جرمه ولا مقتصر بشناعة فعله ثانيا ضعف يقينه بالقسمة الإلهية العادلة فإن الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدى وقسم كل شيء بحكمة ومقدار كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه كره كاره بل قال الله تعالى في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين نفس في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وعن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلب أجله ثالثا استعجال الرزق وقلة الصبر ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر واليقين بموعود رب العالمين فقال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم الله رابعا حب الترف والبهس عن الكماليات في المسكن والمركب والملبس ونهوها دفع كثيرا من الناس إلى أكل الربا والتعامل به دون تفكر في سوء عاقبة أو الحذر من عذاب الآخرة آثار التعامل بالربا الربا سبب لبلايا كثيرة والتعامل به جلب للشرور المسيطرة أولا إن صاحب الربا مطروب من رحمة الله محارب من الله ورسوله وذلك صريح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثانيا أن الربا يمحق البركة المال ويذهب بها كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى إلا ثالثا حلول اللعنة على كل من يتعامل به عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء هذا تسريع بتحريم كتابة المبايعة بين المترابي والشه- والشهادة والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل رابعا الربا يجر على الأمة الضعف والذل والهوان ويحول من شأنها في أعين أعدائها المتربصين بها ويسلطهم عليها خامسا وكفى عقوبة ونكالا لآكل الربا أن الله عز وجل توعده بالخلود في النار إن لم ينتهي عنه ويت- ويتوب منه وقال عز وجل من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثالثا انتشار البطالة وذلك لأن أصحاب الأموال لا يستعملونها في المشارع مما يؤيد إلى شيوع البطالة وقد حث الإسلام على العمل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها والمرابون قد استغلوا حوائج الناس فأقرضوهم بالربا وأبطلوا منفعة هذا المال وشر المكاسب الربا والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه سابعا انتشار الحسد والبغضاء لأن المرابي قد استغل حاجة الفقراء ولهذا يتمنى الفقير الهلاك الهلاك له والإسلام قد سد هذه الأبواب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والذن فإن الذن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ثامنا منع نزول البطر عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب هذا الغيث لا ينزل وينزل فلا ينفع قال تعالى كثرة الزنا وظهور الربا تاسعا مسق آكلة الربا إلى قردة والخنازير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليبيتن الناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولحو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المعارف واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير فلنتق الله عباد الله بالامتثال أوامره واجتناب ذواجره ولنحافظ على الإسلام وشعائره ولنترك الربا وأبوابه ولنهجر الحرام وأسبابه فإن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ونعم المال الصالح للعبد الصالح هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب الإسلام والمسلمين اللهم بارك في أسواقنا اللهم بارك في أموالنا اللهم بارك في زرعنا اللهم بارك في حياتنا يا رب العالمين اللهم اقفنا شر الناس ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين ومن كيد الكائدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل ذنب سترة ومن كل عسر يسرة وإلى كل خير سبيلا اللهم قونا في ديننا وأئنا على قضاء ديننا اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير ورجائنا فيك يحفظنا من كل ضر اللهم هذا اللهم هذا ضعفنا وذلنا ظاهرا بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك أنت المعافي فعافنا وأنت الشافي فاشفنا وأنت القوي فقونا وأنت المعز فأعزنا وأنت الغني فاغننا وأنت الرحمن الرحيم فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بمن نستعين إن لم تعنا اللهم بمن نستعين إن لم تعنا يا حي يا قيوم وبحبل من نعتسم إن قطعت حبلك عنا فمن سواك ندعوه دعوناك استجبنا يا أرحم الراحمين دعوناك استجبنا يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan illolin riba jan hankali ne kuma tunatarwa ga mutanen da suka nitse a cikin son kuɗi har kuma ana mantawa da lahira da makoma kuma wannan rayuwar kamar yau ne aka yi waccar juma'ar kuma ga shi wata juma'a ta sake dawa ko ba ka da hankali ko ba ka tunani ko ba ka jin in an mutu ba abin da za a ji ya kamata ka san cewa kwananka suna karewa ya kamata ka san cewa lokaci yana kurewa babu hankali ya ta ƙoƙarin gina rayuwa ta hanyar haram a inda za ka yi shekara ɗari ka tafi inda in an ji an yi shekara dubu ba za a dawo ba kuma ana cewa ka gina can ɗin kaki ba hankali a cikin wannan babu hankali ka tara dukiya ta haram a inda ba za ka yi shekara ɗari ba amma in an ce ka yi ƙoƙarin ka nemi dukiyar nan ta hanyar halal don ka gina inda in ka je za ka yi shekara dubu ka dawo ai ya kamata ko a hankalce balle in ka shekara dubu ba dawa za ka yi ba babu hankali ga mutumin da zai ɗingima cikin kawai sai ya tara abin da har inuwa ake Allah ya yi la'ana a kai amma yana ta ɗimautuwa yana ta tara wannan abu da ba zai masa amfani ba kuma galibi duk irin masu waɗannan abubuwan ko ka shiga kasuwar ko ina ka je abin da zai baka mamaki shi ne shinkafa da wake yake ci a shagon ma amma yana shinkafa da wake fashe ɗanyen magi da man gyaɗa da za a zuba yadda ɗan da kwansa yake ci shi ma haka yake ci wataƙila bambancin su shine a sanya masa ganyen sala kawai akan wannan yanzu wai an mayar da matsayar cewa kuɗi ake ciniki a cikin kasuwa naira da naira jama'a naira da naira mutum ya fito ya sallah ya zo ya ɗebo kuɗi daga banki ya tara ba cash ɗin a bankin kai yanzu da kake neman kuɗi in kana son ya baka miliyan ɗaya to sai ka bashi miliyan ɗaya da dubu goma sha biyar ko wani abu mai kama da haka musulmi naira da naira jama'a wanda manzon Allah ya fito ya tsire mai yin wannan aikin karara wani irin imani ne ake da shi kuma yanzu da haka za ka mutu ka tafi lahira kuma ka tattaro musulmai zo su maka sallah bayan kai idan ne ne Allah ya la'anci masu yin wannan abin babu yadda za a yi ka zo naira dubu ɗaya ka sayar da ita da naira ga wani mutum ka ƙara masa wani abu sabuwa ce ko tsohuwa ba su da bambanci jinsin kuɗi ɗaya ne amma dala da naira ya halatta ka ci riba a kai dala da naira ya halatta ka ci riba don jinsin ba ɗaya ba ne dala da riyal ya kai amma naira da naira ba su da bambanci da tsohuwa masara da masara ba su da bambanci shinkafa da shinkafa ba su da bambanci gero da gero ba su da bambanci wannan duk inda aka samu ƙari an ci riba kuma wallahi Allah ba zai bari ba shi yasa akwai bala'i shi yasa jama'a wallahi ina gaya muku Allah ban dai sani ba amma Allah ya sani da wuya mu fita daga kaskancin da muke ciki wallahi da wuya saboda Allah har gitsa abubuwan yake gaba daya idan annabi Musa zai ɗabi mutane sama da saba'in ya roƙi ruwa don mutum ɗaya a hana wallahi mutum ɗaya ya isa ya jawo mana musibar da ba za mu fita ba mutum ɗaya wallahi ya ga dama sai an je lahira Allah ya hukunci an ɗaiɗi kuɗaɗen yanzu har mata suna sayar da gwal wanda suke ado da shi za su sai masara su ajiye dan dai tanadin musifa akan talaka wace irin al'umma ce da ba ta da tausayi a hakan sai ka zo kana kafa mana hujja ka ce ai amerika suna suna suna da zunubi amma Allah bai musu haka ba ku me yasa ake muku haka ai ba zunubi ne ya jawo hakan ba su tausayin mutane su ma da suke yi ɗaya kuke ne wajen tausayin al'ummar su su fa dabbobi tausayin su suke har dabba ana tausaya mata har wanda baya yin aiki yana cin amfani daga dukiyar ƙasa ai tausayi ne har tsoho da tsufa ana ɗaukansa a masa abin da ya kamata ai tausayi ne kuma Allah ka'ida ya sa wallahu fi aunil abdi ba wai cewa fi aunil muslim ba cewa kawai yana taimakon bawa in bawa yana taimakon dan uwansa ku yanzu anan ba gidan sauro da ake kawa daga waje gudumawa aka kawo muku don tausayi kada malaria ta kama ku amma wasu sun ɗauka sun sayar me tausayi rigakafi za a kawo wasu su ɗiba su je su abin da suka ga dama wasu yan jiwo sai za su kawo taimako wannan ƙasar amma wasu za su je su babaye kuma su sayar a rubuta maka not for sale amma za ka ga for sale din ne ko ba haka ba ne to yanzu wannan al'ummar ita ce za ta zo tana cewa wai ana zunubi a can ku da ba kwa tausayin kanku da kanku da yawa yanzu cikin musulmai ne masu manyan manyan stoɗin da suka fitika su da abinci suka zauna suna jiran talaka sai ya shiga wahala su zo sayar masa ko ba da su bane me tausayi Allah ya baka kuɗin da zaka iya sayan buhu dubu goma misali amma ba ka da tanadi sai mutumin da ya mallaki kwano ɗaya shi kake yi wa mugunta kwano ɗaya bai mallaka ba amma shi kake wa mugunta Allah ya ji tausayin ka akan me ya kawo muku zaman lafiya a kan me ya ba ku nutsuwa a kan me ku ji daɗin arzikin a kan me inda za ka je ka ta cin shinkafa da waken kai ma yadda matsiyacin talakan yake ci kai ma haka matsiyacin mai kuɗin za ka ci ba wani abu saboda tsabar musifar bala'i da mutane suka ɗauka ma kansu to ba za a gushe ba cikin wannan wahala wallahi sai mutane sun koma zuwa ga Allah wasu ma in kai magana raddi suke maka shi ma bai da kuɗin yi ne da yayi abin da za a faɗa kenan da yana da kuɗin yi ne to kai baka iya kokarin ka tsira sai dai kawai kai ta auna mutane da abin da kake yi auna mutane za ka ce da aikin da kai kake yi in an biya ma ba za ka daina ba so ga bala'o'i wajen guda tara wanda za su same ka kai ta yi da je kai ta cin ribar ka ɗauki naira ka sayarwa mutane da naira ka jira waɗannan musifu wallahi sai sun same ka ko a duniya ko a lahira sai dai in ba za ka sai dai in za ka tuba wallahi sai sun same ka mu ya kiran Allah ya gaya mana wallahi za su same ka sai dai in ka tuba in baka tuba ba ka jira Allah za ka ga yadda zai da kai kuma duk wannan abin da ake yi an sani ba wai ba a sani ba ba wanda yake wannan aikin bai san haramcinsa ba ya sani kawai ta'annuti ne da tsaurin kai da nuna ma Allah jara'a fito na fito in ka isa Allah kayi mun yi shine jara'ar da ake ma ubangiji ba ka ce baka so ba to sai mun yi mu ga yadda za a yi to za a ga yadda za a yi godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya halatta mana tsarkakan abubuwa ya kuma haramta mana kazaban abubuwa na haram ya saukar da wahalhalu da dabaibayu na cikin rayuwa ya haramta su saboda ɗan adam ya samu sauƙi a rayuwa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya ma'abocin buwaya da ɗaukaka da girma da ɗaukaka muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah ya zaɓe shi ya ɗabi'antar da ɗabi'u kyawawa a kansa ya kuma sanya shi kyakkyawan misali a cikin al'umma kira da amincin Allah tabbata ga wannan manzo tare da sahabbansa zaɓaɓɓun sahabbai da alaye tare da aminci da sallamawa zuwa gare su bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah da kome masa da'a ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijinku ku ji tsoron wani wuri wanda a wannan wurin mahaifi baya sakan kama ɗansa wani abu hakanan abu ɗa baya iya sakan kama uba da wani abu lalle alkawarin Allah gaskiya ne kada rayuwar duniya ta yaudare ku kada wani mai yaudara ya yaudare ku dangane da makomar ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai lalle dukiya ita ce ƙashin baya na rayuwa kuma ita ce mai haskaka rayuwar ɗan adam amma musulunci ya ɗauki dukiya a matsayin hanya ce ta biyan wasu bukatu da kuma sauƙaƙa harkar rayuwa amma ba ita ce gayar mutuntakar ko cewa ɗan adam shi soyayye ne a gurin Allah dan an ba shi kuɗin ba balle ma har dukiya ta ɗauki ɗan adam ya ƙarar da rayuwarsa wajen tara kuɗi kuma bai tara ayyuka nagartattu ba da zai fuskanci Allah musulunci ya yi hani akan neman kuɗi ta hanyar haram daga kowaɗanne irin hanyoyi kuma sannan ya yi hani akan tozarta dukiya sannan musulunci ya yi hani akan cin dukiyar mutane ta hanyar farna shi ɗan adam Allah ya ajiye shi amintacce ne kuma ya halin kwantar da shi akan dukiyarsa shi Allah domin asalin kuɗi duka na Allah ne ba na kowa bane tabaraka wa ta'ala yana cewa ku ciyar daga abin da na sanya ku kuka zamanto halifofina a ciki ba na ku bane asali nawa ne ni na danka muku ne ku zamanto halifofina ku sarrafa dukiya ku neme ta ta inda ya kamata kuma ku sarrafa ta ta inda ya dace yace domin ita riba ɗaya ce daga cikin fiskoki na haram wadda musulunci ya haramta wa musulunci ya kirga ta daga cikin manya-manyan kaba'iran zunubai kuma sa'an nan musulunci ya ba ta aji guda ɗaya ɗaya take da ajinsu ɗaya da shirka kuma ita riba ajinsu ɗaya da shirka ajinsu ɗaya da sihiri kuma ajinsu ɗaya da kasharai ba tare da haƙƙi ba duk wanda ya ci riba ajinsu ɗaya ne da waɗannan mutane zai iya kasharai zai iya yin sihiri zai iya yin shirka manzon Allah ne ya gwama su yace ajinsu ɗaya matattarar mai cin riba da wanda ya kashe rai da wanda ya shirka da wanda ya sihiri duk matattarar su daya a gobe kiyama Abu Huraira ya ruwaito hadisi yana cewa daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace ku ne sanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutane sahabbai suka ce ya manzon Allah waɗanne ne waɗannan abubuwa manzon Allah yace shirka da Allah yin sihiri tsafi kashe rai wacce Allah ya haramta sai dai da haƙƙi sannan ya ce cin riba sannan ya ce cin dukiyar marayu sannan ya ce juyawa a ranar yaƙi sannan kuma ya ce da yin ƙazafi wa kamammen mutum ko kamammiyar mata haka kawai ka jefe ta da ƙazafin ta yi zina ko ya yi zina waɗannan abubuwa dukansu Allah mandan Allah ya game su a guri ɗaya ya ce ajinsu ɗaya mai cin riba da shi da mushriki duk ɗaya suke mai cin riba da shi da mai tsafi duk ɗaya suke mai cin riba da shi da wanda ya kashe rai duk ɗaya suke mai cin riba da shi da wanda ya cinye dukiyar maraya ajin su ɗaya wanda ya gudu a filin yaƙi ya bar manzon Allah daifin su ɗaya wanda ya kazafi wa kamammen mutum ko muminar mata duk ajin su ɗaya ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku nesanci abubuwan da za su saka fushin Allah a kanmu ku nesanci ku kiyayi abin da zai jawo saukar ukubar Allah a kan mutane ku nesanci abin da Allah ya ce ku nesanta in ku masu imani ku nesanci mu'amala da riba domin riba tana buɗe ƙofar saukar la'ana kuma tana buɗe ƙofar saukar ƙiyayyar Ubangiji akan halitta lalle riba yana daga cikin manya-manyan kaba'irai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mutane a cikin littafinsa kada su aikata ta sannan ko manzon Allah ya tsoratar da mutane a cikin sunnarsa kada su aikata ta sannan al'ummar musulmai ta yi ijima'i akan cewa riba haramun ci Qur'ani yana cewa suna karɓar riba gashi kuma mun ana su suna cin dukiyar mutane da barna gashi kuma mun mun hana su Allah ya ce mun tanada makafirai daga cikin su azaba mai radadi shi yasa ma wasu malaman suke ganin mai cin riba kafiri ne yasa suke ganin mai cin dukiyar mutane da barna da gangan kafiri ne saboda ayar ta ce mun tanada ma wuta ga kafirai kiyasan malamai suka yi akan wannan fadin Allah da yace suna karfar riba kuma gashi mun hana su amma sun ƙi hannuwa Allah ya hane su daga barin cin riba amma kuma suna neman ta kuma suna rike ta kuma suna yin dabarbaru iri daban-daban da nau'o'in dabarbaru iri daban-daban suke sawa suna yi kansu ne fassara ba fassarar Allah ba ba kuma fassarar manzon Allah ba ba kuma fassarar sahabbai ba su ne da kansu suke kawo nau'o'in shubha su saka a ciki domin su halatta ma kansu cin dukiyar mutane suna cinye dukiyar mutane ta hanyar barna Allah ya ce waɗannan kafirai na musu tanadin azaba mai raɗaɗi a ranar tashin alkiyama riba Allah ya hana kuma ya yi alkawari cewa za su yi yaƙi da wanda yake cinta in bai tuba ba Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya rage muku na rayuwa daga riba in kuna masu imani Allah ya sake faɗi yana cewa ya ku masu imani kada ku ci dukiyar mutane kada ku ci riba ta hanyar rubi abin rubanyawa ku ji tsoron Allah ko za ku samu rabo ku ji tsoron wuta wacce muka tanade ta dan kafirai ku yi ma Allah da'a kuma ku yi manzon Allah da'a za a muku rahama babu shakka cin riba dai wasu sabuba ne da mutane suke yake farar musu da hakan su ci riba daga cikin sababi na ɗaya shine raunin imani da mutum yake da shi da Allah shi yasa zai sa shi ya zamanto cin riba babu shakka da imaninsa na gaskiya ya cika zuciyarsa ya kuma gamsu da abin da Allah ya raba kuma yana jin tsoron afkawa cikin fushin Allah to da ba zai ci riba ba Qur'ani yana cewa wanda ya yi imani da Allah to Allah ɗin ya shiryar da zuciyarsa da zuciyar ɗan adam tana da imani da Allah to da babu shakka da bai afka cikin waɗancan hali ba amma a lokacin da ya zamanto zuciyar ta wofanta daga barin imani to za su ingiza shi waɗannan rashin imanin zuwa ga hanyoyin buɗe ƙofofin haram ta hanyar da baya lura da girman Allah ko baya lura da girman laifin da yake aikatawa kuma baya jin kyamar wannan al'amarin a zuciyarsa hasali ma daɗi yake masa a lokacin da yake sayar da kuɗi da kuɗi jinsin su ɗaya na biyu abin da yasa yake son cin riba yana da raunin yaƙini ne da abin da Allah maɗaukaki ya raba rabon Allah kuma adalci ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya yi halitta kuma shi ya daidaita shi ya kaddara abubuwa kuma shi ya siryar kuma shi ne ya raba komai da hikimarsa da ikonsa kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce mu muka raba rayuwa a tsakaninsu a rayuwar duniya arzikin Allah tabaraka wa ta'ala kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo shi hanawar maƙiyi baya hanar da shi bal ma Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi ai a cikin sama arzikin ku yake kuma azabar ma da dai muku alkawari daga saman take faɗo muku na rantse da ubangijin sammai in ji Allah kuma na rantse da ubangijin kasai wallahi zan kashe ku in tayar da ku kamar yadda kuke magana ibnu abbas ya rawaito hadisi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku mutane wato babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nesanta ku daga barin wuta sai da na umurce ku da shi ya ce ko babu wani abu da zai kusanta ku zuwa ga wuta ya nesanta ku daga aljanna face sai na hane ku shi ya ce jibrilu ya yi busa a cikin raina jibrilu ya yi busa a cikin raina ya ce ya muhammad yadda al'amarin yake babu wata rai da za ta mutu sai ta cika arzikinta ku ji tsoron Allah wajen nema ku kyautata neman ku kada rashin zuwan kuɗi da wuri ya saka kaka cire badan za ka yi kuɗi ba za ka yi ba sai lokacin zuwan kuɗin ya yi kada ku nemi kuɗi ta hanyar haram ba a samun abin da ke gun Allah na aljanna sai da yi masa da'a abi darda iya ruwaito hadisi Allah ya da shi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle lalle arziki yana neman mutum bawa kamar yadda ajalin bawan yake neman sa na uku yana cewa abin da yasa kake cin riba kai bai cin riba gaggauto da arzikin ne kake yi kana son yanzu yanzu kake son ka yi shi da kuma karancin haƙuri da baka da shi baka da haƙuri kana da karancin haƙuri da haka shi yasa banzan Allah ya shiryar da mutane al'umma zuwa ga yin haƙuri da yaƙini da wa'adin Allah Ubangijin talikai. Mandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, Ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku cikin nema na halal, babu wata rai har abada ba za ta mutu ba har sai ta cika arzikinta, ko da ko arzikin ya yi jinkiri. amma dolensa zai zo don ba shi ne ke zuwa da kansa ba turo shi ake ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku ku riƙi abin da yake Allah ya halatta ku bar abin da Allah ya haramta muku a nan ne zaman lafiyan ku yake abu na hudu da yake sa mutane su rinka cin riba son rayuwar jin daɗi bincike akan samun kamala ka zamanto kai komai kai ne mai kuɗi kai ne komai gidanka ya fi na kowa motar ka ta fita kowa suturar ka ta fita kowa da makamancin irin waɗannan su suke ingiza wasu mutane su rinka cin riba su wawuro bashi a banki su ɗora wa mutane riba su yi mu'amala da riba ba tare da tunani akan ƙarshen al'amarinsu mai zai zama ba ko ba tare da jin tsoron ƙarshen azaban lahira ba duk wanda ya cusa kansa cikin irin waɗannan ga matsalolin da za su same shi a cikin rayuwa ce babu shakka akwai matsaloli da illoli da za su same shi saboda ita dai riba tana sabbaba bala'i mai yawa mu'amala da ita kuma yana jawo sharri mai watsuwa ba wai kan mai cin riban kadai yake watsuwa ba har al'umma sai ya shafe ta abu na ɗaya malamai suka ce ma'abocin da yake cin riba abu na farko da Allah zai masa shine ya kore shi daga rahamarsa ba zai shiga aljanna ba sannan kuma Allah ya ce bayan na kore shi zai shiga wuta sai mun yaƙi ni da shi wannan a fili Allah ya fito ya bayyana haka ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura daga riba in dai kuna da imani idan ba ku aikata haka ba to ina sanar da ku akwai yaƙi tsakanina da ku kuma kuna da yaƙi tsakaninku da manzon Allah abu na biyu da zai same ka idan ka dage kana ta cin riba Allah zai shafe albarkar dukiya ma zai tafiyar da dukiyar kamar yadda shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ya ambata yace Allah yana shafe riba sannan yana sa ma dukiyar da ake neman ta dan Allah ake sarrafa ta dan Allah yana saka mata albarka sai Allah ya ce ba na son dukkan wani mutum mai yawan kafirci yasa wasu malaman suka ce maciyin riba kafiri ne saboda wannan kalmar da ubangiji yake cewa a cikin ayar guda ɗaya ya ce ba na son duk wani kafiri mai yawan zunubi daga ɗan abbas a daga ɗan masa'ud allah ya da shi ya karɓo daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama manzan allah ya ce babu wani ɗaya da zai yawaita cin riba face al'amarinsa daga ƙarshe sai ya kai shi zuwa ga ƙasƙanci sai ya ƙasƙanta sai ya tozarta abu na uku da zai same ka da kake cin riba saukar la'ana a kanka saboda kana mu'amala da riba hadisin jabir manzon Allah yake cewa Allah ya tsine wa mai cin riba Allah ya tsine ma wanda aka ciyar da shi ribar Allah ya tsine ma wanda ya rubuta rasit na kudin riba Allah ya tsine ma wanda ya shaida akan riba manzan Allah ya ce waɗannan dukkan su ɗaya suke daidai suke a cikin wannan zunubin wannan yana nuna maka a fili Allah ya haramta a rubuta rasit ɗin riba Allah ya haramta ka rubuta rasit ɗin da aka yi ciniki na riba tsakanin mai cin riban da tsakanin wanda ya shaida dukkan su haramci ne duk wani abin da ka taimaka akan wannan zaka shiga cikin la'ana abu na hudu abin da zai same ka mai cin riba cewa ita riba tana jawo ma al'umma rauni tana jawo ma al'umma ƙasƙanci tana jawo ma al'umma tozarta sha'anin riba yana ƙasƙantar da mai cinta a idanun abokin gabansa sannan ana sallada abokin gaban a kansa yanzu duk idan an kula za a ga al'umma ta samu rauni al'umma ta samu ƙasƙanci al'umma ta samu tozartuwa al'umma ta samu kuncin arziki al'umma ta samu kuncin rayuwa al'umma ta samu duk waɗannan abubuwa sannan al'ummar ta kaskanta a idanun makiyanta abu na biyar da zai same ka ya ishe ka ukuba da musifa da bala'i kai mai cin riba Allah ya yi maka wa'adin tabbata a cikin wutar jahannama idan baka tuba ba Qur'ani yana cewa na halatta saye da sayarwa na haramta kuma riba duk wanda wa'azi na ya zo masa in ji Allah ya hannu to dukiyarsa ta sace al'amarinsa yana wajen Allah wanda bayan wa'azi na ya zo masa ya koma yana cin riba Allah ya ce wannan dan wuta ne kuma zai dawwama a cikin ta na shida abin da zai same ka cikin wannan ta'ammuli da kake da riba wato shine kana taimakawa wajen yaduwar zaman banza a ƙasa domin ma'abocin dukiya da yake ba wa mutane bashi yake mu'amala da su ta hanyar riba yana yada zaman banza ne a bayan ƙasa bayan ko musulunci yana kwaɗaitar da mutane zuwa ga yin aiki hadisin anas dan malik yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace idan alkiyama ta tsaya a hannun ɗayan ku akwai itace da zai dasa don ya amfani mutane kafin alkiyamar ta tsaya ya dasa shi wannan yana nuna maka kwaɗaituwar ayyuka yadda musulunci yake son mutane su yi aiki amma mai ba da riba yana ƙara zaman banza ne a cikin ƙasa mutanen da suke cin riba sun tsadantar da bukatun mutane shi yasa suka ba su bashi da ruwa kuma suka wofantar da amfanin kuɗi suka kuma yaɗa sharri a bayan ƙasa malai ce mai wa'azi a mutum mai arziki shiryayye shine wanda yake wa'azantuwa da waninsa shaƙi kuma taɓaɓɓe shine wanda aka rubuta masa taɓewa tun daga cikin uwarsa don haka in ya zo ba zai daina ba abu na bakwai masu cin riba suna yaɗa hasada ne da kiyayya a gaba da tsakani a tsakanin mutane domin sun tsadantar da buƙatar faƙiri mutumin da zai baka dubu biyar ya ce sai ka biya dubu shida ai ya ƙara tsadanta buƙatar ka ne kuma ya ƙara saka ka ne cikin wahala kuma yana ma burin talaka ya mutu da talauci baya ma fatar talaka ya wadata na haka shi yasa ya ƙara masa dukkan ƙofofi da za su taimaki talaka ya toshe su hadisin abu huraira yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce na hane ku da mummunan zato domin zato mafi ƙaryar zance ne kada ku rinka bincike kada kuma ku yi ƙyashi kada ku yi hasada kada ku yi ƙiyayya kada ku yi yaudara ku zamanto bayan Allah ‘yan uwan juna abu na takwas masu cin riba suna hana saukar ruwan sama hadisin adawu bin abi rabaha yake cewa Musa alaihi salam annabi Musa ya gaya ma Allah ya ce ya Allah wannan ruwan saman da kake saukarwa baya saukowa yanzu yace kuma idan ya sauko baya amfani ruwan sai Allah ya ce masa idan zina ta muku yawa kuma riba ta bayyana zan yi hakan kuma ita ne ta bayyana a cikin ku ya Musa saboda haka shi yasa za ka ga gonakai ba sa albarkar da ake da bukata dukiyar ma ba ta albarka rayuwar mutane ba ta albarka da abin da ake da bukata abu na tara ina shafe masu cin riba ko da suna sa riguna kuma suna magana na mutane amma nakan mai da su masu siffar birara kuma nakan ba su siffar aladu suna tafiya ne da fiskar mutane amma duk zukatansu na biri ne kuma halayyar su ta alade ne kazamai ne ke za annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa akwai wasu mutane za su kwana su yi bacci daga cikin al'ummata za su tashi a mafi sharrin halitta kuma za su tashi a mafi barna a bayan ƙasa ko ba su da aiki sai wasa sai wargi suna wayan gari ina sa musu rigar biri kuma ina sa musu halitta ko ɗabi'a irin ta alade mai yasa ne musu haka yace sun halattar da haramun din da na haramta sannan sun riki yan mata su ne abokansu da zinace zinace sannan suna shan giya sannan suna cin riba sannan suna sa tufafin alhariri ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku sadar da umarnin Allah ku nisanci abin da ya muku tsawa ku kiyaye akan dokokin musulunci da abin da musuluncin ya koya muku ku bar cin riba ku fita daga ƙofofin sayar da kuɗi da kuɗi a cikin garin nan a cikin kasuwa ana waɗannan abubuwa mutane suna sai da naira da naira ku ji tsoron Allah ku bar waɗannan ayyuka ba za su ba ku arziki ba kuma ba za su kwantar muku da hankali ba kuma ƙarshen ku zai yi muni ku kiyaye ma dukkan abin da ya zamanto haram da sabubban su duniya dai halal ɗinta ma sai an mata hisabi in ka tara ta ta halal ɗin halal ma sai Allah ya bi shi ɗaya bayan ɗaya haramun ɗinta kuma azaba ce yau aiki ake babu hisabi gobe kuma hisabi ake babu kuɗin hisabi za a yi ma dalla da dukiya ta gari a hannun bawa na gari kuma manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira a bisa manzanka tare da alayensa da matansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka kyautata halayyar Allah ka kyautata halayyar musulmai Allah ka shiryar da matasan musulmai da musulmai Allah ka yi albarka cikin kasuwanninmu Allah ka yi albarka cikin dukiyarmu, Allah ka yi albarka cikin gonakanmu, Allah ka yi albarka cikin rayuwarmu, Allah kai albarka cikin gidajenmu ubangiji kai albarka cikin matanmu da 'ya'yanmu ya ubangijin talikai Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri daga hasadar masu hasada daga makircin masu makirci daga kaidin masu kaidi daga ha'incin maha'inta ya rayayye dawwamamme ma'abocin ɗaukaka da girma da buwaya ya Allah ka sanya a gare mu daga dukkan wani takaici da bakin ciki ka sanya mana mafita ya Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kuncin rayuwa da ake ciki ya Allah ka sanya mana sutura daga dukkan wani zunubi ya Allah ka sanya mana sauki daga dukkan wani tsanani ya Allah ka sanya mana hanya zuwa ga dukkan wani alheri ya Allah ka ƙarfafa imaninmu da addininmu Allah ka taimake mu akan bin wannan addini da biyayya gare ka ya Allah da manzanka ya Allah ka sanya yaƙinin mu da muka yi da kai ya zamanto yaƙini ne da zai kare mu daga dukkan wani sharri ya Allah ka sanya imanin da muka yi da kai zai shiryar da mu zuwa ga dukkan alheri ya Allah ka sa ƙaunar da muke yi a wajenka ya Allah za ka kiyaye mu daga dukkan wata cuta ya abin bautar mu wannan raudin mu ne mun miƙa shi zuwa gare ka da kasantuwar mu a bayyane da ɓoye halinmu bai ɓuya ba zuwa gare ka ya Allah kai ne mai bada lafiya ba mu lafiya kai ne mai warkarwa warkar da mu kai ne mai ceto ka cece mu kai ne mai ƙarfi ka ƙarfafa mu kai ne mabuwayi ka buwayar da mu kai ne mawadaci ka wadatar da mu kai ne mai jin tausayin duniya da lahira ka ji tausayin mu ya Allah ya Allah in baka taimake mu ba wa zai taimake mu ya Allah in baka taimake mu ba wa zai taimake mu ya Allah idan igiyar ka ta tsinke daga wajen mu wace igiya za mu kama Allah ka tsora mu kan hanyar daidai ubangiji kai muke roƙo ya Allah ka amsa waɗannan addu'o'i ya Allah ka amsa waɗannan addu'o'i ya ubangijin talikai ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu umma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم